duk aikin da ka yi shi na ibada ga Allah idan ka nufaci wani abu a duniya tun daga lokacin da ka yi aikin har ya zuwa jin kaɗan kafin mutuwanka to wannan aikin babu ikhlasi a ciki duk aikin kuma da ka yi ka nufaci roman shi daga lokacin da ka zo mutuwa har ya zuwa gaba to shi ne aikin da ke ɗauke da ikhlasi misali idan ka yi aiki kana neman roman aikin daga yanzu har ya zuwa jim kaɗan kafin mutuwarka kaga zai iya kasancewa na yi wannan aikin alkhairi ne domin isawa abinci kaga rashin ikhlasi ya shigo ciki na yi aikin nan ne domin a samu farin jini rashin ikhlasi ya fito ciki na yi ina aikin ne don in samu kuɗi rashin ikhlasi ya shigo ciki da dai sauran duk wani abin da za ka nufata na roman duniya har kafin mutuwanka to amma yayin da kai wani aikin alkhairi kana son ka ci moriyar shi daga lokacin mutuwarka har zuwa gaba to ikhlasi ne sai kai aikin alkhairi abin da ya sani aikin alkhairin nan ina fatan in na zo mutuwa in mutu da la ilaha illallah to wannan aikin ikhlasi ina fatan ne wannan aikin mala'ikun rahama su sako mani allazina tatawaffahu al mala'ikatu tayyibina so nake fata wannan aikin ikhlasi ina son wannan aikin in kwanta a cikin kabari ba tare da azaban kabari ba in kubuta daga tambayoyin kabari ikhlasi ina son wannan aikin da na in ci moriyanta saboda ina son ne Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ni tare da manzon Allah a gidan aljanna ikhlasi ne wannan aikin nayi ne kawai wuta nake tsoro ikhlasi ne wannan aikin nayi ne domin Allah ya ɗaukaka ni ranar tashin alkiyama ikhlasi ne in dai ka gane ka'idan shine duk aikin da kai da manufan ka ci moriyan aikin daga lokacin da kai aikin zuwa jim kaɗan kafin mutuwarka to wannan aikin shine babu ikhlasi duk aikin da kai kana son ka ci moriyar shi daga lokacin mutuwar ka zuwa gaba wannan aikin kuma shine aiki mai ikhlasi Allah ya datar da mu to ashiran gaba ta goma shine waɗansu abubuwa a zahiri kamar za su iya shiga cikin babin riya amma kuma ba riya bane abu na farko shine wanda ya aikata wani aiki domin Allah amma sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya sanya karɓuwan shi a cikin zukatan mutane kamar ya ilmantar da su alkhairi sai Allah ya sa mutane suna ƙaunin shi suna faɗin alkhairi a kansa suna yaban shi amma shi ya nufaci Allah ne da aikinsa amma kuma gashi mutane suna mishi wannan kuma idan sun zo suna mishi godiya yakan ji daɗi kila an gane sai a zo ana maka addu'a saboda wata wata ko kuma ce wani aiki kamar wani karantarwa misali da kai a zo a ce Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ji kan mahaifanka Allah ya ji kan iyayenka Allah ya sa su na aljanna Allah ya ba za ka ji daɗi da wannan ba to irin wannan ba riya bane irin wannan ba riya bane shi ne aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin al'imam muslim riwayan al'imam muslim ne aka ce ya manzan Allah mutum ne zai aikin alkhairi amma sai mutane sai taya bansa sai annabi ce tilka ajil busharar mu'min wannan bushara ce ta kusa da Allah ke mamammani bushara ce ta kusa kai Allah ka da fata ba yabo da suna ba amma kuma yanzu gashi an zo an yabe ka kila ma lokaci ai maka kyauta kamar yadda yake shine na na ƙarshe zan zami magana shi to wannan ba riya bane bai kuma gurbata maka ikhlasin ka ba kira an fahimci wannan da kyau abu na biyu al'alamatu sa'adi da yake fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab sai ya ce ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مهموم أي شيء الخير كي kuma Allah kai ma kuma ka nufaci a faɗa aikin alkhairi kana son kuma a faɗa in dai ba ka nufaci riyayi ko suma ba to wannan ba riya bane saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna waɗansu mutanen kirki ya nuna irin yadda suka tsayin aiki kuma suka nemi a shiranta aikin ya ce ga annabi ibrahim ya cewa ji alli lisanin sadiqin fil akhir ya Allah ka sanya ni ina da kyakkyawan ambato a mutanen baya saboda irin abin da nayi na alkhairi ya yi ma Allah ikhlasi amma kuma ya ce ya Allah ina son ka sanya mutanen kirki su ta yabona annabi ibrahim yana son aibe shi da alkhairin da ya ma Allah tauhidi da da'awan da ya Allah yana kan aikin shi da wannan amma shi yana nufin mutanen bayan ne Allah yake nufata kuma ga addu'an mutanen kirki waja'alni lil muttaqina imama kamar yadda Qur'ani ya waja'alna lil muttaqina imama da yake sifanta mutanen kirki suna addu'a ya Allah ka sanya mu zama jagorori wanda mutanen kirki za su kallon mu suna kwaikwayon alkhairin mu kaga ya dafa ta da aikin shi tunda ya roki Allah ma ya sa mutane su rika ganin aikin amma domin mutane su rika raba mishi a'a domin mutane su kwaikwayi aikin alkhairin da yake ga kuma shi Allah ya faɗi salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin kubutan Allah ya tabbata ga annabi Nuhu a cikin mutanen da za su zo kenan wato bayan Allah ku ta kubutar da annabi Nuhu don haka wannan wani alkhairi ne da Allah ke saka wa mutanen kirki da shi sai su yi aiki don Allah sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa su faci mutane su ga aikin ko su ji aikin don su koyi dauke littafin wannan da al'imam ibn jauzi ya rubuta da ya rubuta ma ɗansa kamar wasiƙa ne sunan littafin laftatul kadid fi nasihatul walad al'imam ibn jauzi ya rika rubuta ma ɗan shi ga yadda nake ga yadda na nemi ilimi na ga yadda nake bautan Allah ga yadda nake jin tsoron Allah ga yadda nake kiyaye haƙoƙan bayan Allah akwai wani da za ka yi ɗanka ya gina ni shaka ne domin ka kwaikwayi abin da nake yi kafi domin darajar mu ta ƙaru a wurin Allah to wannan ba riya bane to na uku shine kai aiki don Allah sai kuma a zo a baka alkhairi ka yi ma Allah aiki sai yau a ɗauko mata a baka ka yi ma Allah aiki don Allah sai a baka kuɗi sai a baka gida sai a baka mota sai kuma ka karɓa yajinka wallahi wannan bai ɓata maka ikhlasin ka ba al'allamatu sa'adi a cikin tafsir latif al-mannan yace annal abda da yake fitar da fa'idoji a kissan annabi Musa sai yace annal abda idan amila lillahi idza amila al-amal lillahi khalisan idan bawa yayi ma Allah aiki yana mai tsarkata aikin shi ga Allah thumma hasala bihi mukafa alaihi bi ghairi qasdin bi ghairi qasdihi sai kuma aka yi mishi wani kyauta akan wannan aikin alhali shi ba yana tafi wannan bane fa innahu la yulamu ala zalika wa za a zargi bawa akai ba wa la yakallu bi ikhlasihi wa ajrihi wannan kuma ba zai bata maka aiki ba zai bata maka ladanka ba كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه كما يد النبي موسى يكرئي kyakkyawan sakamakon da aka yi masa saboda alkhairin da ya yi duk da kasance shi bai nufaci haka ba aka ɗauko mata aka bashi aka bashi wurin zama aka bashi aiki darajoji uku ko hudu Allah ya ba annabi Musa lokacin da annabi Musa ya addu'a rabbi inni lima anzalta ilayhi min khairin faqir nan take sai ga mata ta samu daraja ne ko ba daraja ba ne sai ga wurin zama ba shi da gida sai ga shi ya samu gida ba shi da aikin yi sai ga shi ya samu aiki sai kuma ga shi ya kubuci daga makiyansa fir'auna kenan da 'yan runduninsa to waɗannan ƙofofi guda uku ba riya bane ba riya bane in ka haɗa da wancan na farko da muka yi bayani cewa duk abin da nafsi ya kawo cewa in kai kaza ga wani romo a duniya shi ma nan ba riya bane in dai ka nufaci Allah kuma ka haɗa da wannan roman da nasu ya zo da shi to wannan babu laifi a kai haka nan idan mata ta kyautata ma miji miji ya kyautata ma mata duk wannan yana cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to mas'ala ta gaba da ƙarshe shine halatul amal ma'ar riya akwai wanda yake aikin da zai yi gabaki ɗaya riya ne ba nufin Allah kwata-kwata a ciki ba nufin Allah duk aikin da yake yi kawai riya ne ko dai a ji ko a gani ko matsayi ko wata daraja ko kuɗi ko wani abu mai kama da haka al'imamu ibn rajab a cikin jami'ar ulum wal hikam ya ce wannan aikin bai fitowa daga musulmi duk wanda ke aikin nan kafiri ne a ce shi kwata-kwata in ya salla ba Allah yake nufi ba shi kawai yana son sallan nan kawai ogan ya gan shi ne tunda yana gurin ya ba shi appointment shi kwata-kwata ba Allah a ciki la ilaha illallah da ya faɗi ba yana fatan ne ya samu aljannan Allah ba ba yana fatan ya tsira daga wutan Allah bane kawai shi yana son ne yanzu kada dai a kawo mishi yaƙi a kashe shi to kaga wannan munafinci ne kafirci da haka irin wannan aikin baya fitowa sai daga kafirai to akwai kofa ta biyu shine mutum sai ya aikin alkhairi amma kuma sai nufin wani romo na duniya sai ya cakuɗe da nufin kamar musulmi idan zai nafila an karanta mishi nasu ne akan falalin nafila shi ne ke son ya samu daraja to amma kuma idan ne na filfilin nan ko na gyara karatun alƙur'anin nan Allah nake nufi ba ni lada saboda an ce man ja'a bil hasan ya falahu ashru amsalha in na karanta harafi ɗaya lada goma lada ɗari bakwai amma su ma za su san ni ma ta ƙwararre ne gurin karatun ƙur'ani ka ga niyya ta sha kuɗi ga Allah ga wani Allah to idan bawa kafin ya gama wannan aikin Allah ya taimake shi ya tunkuɗe wannan mummunan niyya ya takaita kanshi ko akan Allah to aikin karɓaɓɓe ne a wurin Allah in ko har ya gama aikin da wannan niyya wannan aikin gurɓatacce ne a wurin Allah komai yawan shi in ya sauke Qur'ani so ɗari da wannan manufar in an naɗa mishi gurgan shekara da manufan na yi ma Allah kuma bayan Allah ma san san ni ne gwargwan duk Najeriya ni ne gwargwan shekara duk duniya ni ne na ɗauki kambi to Allah bai karɓi wannan aikin ba gurɓataccen aiki ya yi a gurin Allah kun gane wannan da kyau riyan ta shigo mishi amma ya tunkuɗe ta kaga wannan aikin shi na wurin Allah karɓaɓɓe riyan ta shigo masa kuma ya ba ta dama har ƙarshen aikin Allah bai karɓi wannan aikin ba to sannan kuma akwai wanda shi kuma ya tsarkake niyyar shi ga Allah ya tsarkake niyyar shi ga Allah a cikin aiki ina jin shi ne kamar gaba ta gab da ƙarshe can ko wa amma in kana asalul amali lillahi thumma qara alayhi niyyatu riya aw ki wannan shi ne muka bayani to a takaice akwai wanda zai zo zai aiki farkon aikin da ikhlasi tsakiyar aikin sai da ya shigo ƙarshen aikin sai ikhlasi kuma ya mai mishi kun gane da farkon aikin da ƙarshen sa akwai ikhlasi amma tsakiya kuma da ya ta shigo to wannan aikin ne hukuncin wannan aikin a wurin Allah abinda malamai suke cewa shi ne idan aikin nan farkon shi na da alaƙa da ƙarshen shi bai rarrabuwa to aikin nan ya ɓaci kamar sallah da farkonta tun daga Allahu akbar na farkonta da assalamu alaikum na ƙarshen ta duk abu ɗaya to wanda ya fara sallah da ikhlasi da ya raka'a ɗaya sai ya ta shigo masa daga ƙarshe kuma sai ya ƙara shi sallan shi da ikhlasi to wannan aikin Allah bai karɓa ba saboda ne saboda ne ta shiga cikin aikin kuma aikin guda ɗaya ne amma idan ya zama aikin ana iya rarraba shi to gaban dariyar ta shiga Allah bai karɓa ba sauran gaban dariyar ba ta shiga ba Allah ya karɓa misali mutum ya zo yana raba kuɗi sadaka ya fito da dubu ɗaya ya bada sadaka tsakanin shi da Allah na biyu ya bada tsakanin shi da Allah na uku sai ce bari in bada ai za su ina kyauta sai ya bada dubu uku dubu na uku fere ta shigo dubu na hudu da biyar sai ikhlasi ya dawo to dubu na ukun nan Allah zai karba ba kenan muna iya zama a sahu ɗaya aikin mu iri ɗaya amma wani Allah ya karɓi nashi wani Allah bai karɓa ba wani ya samu daraja a wurin Allah wani bai samu ba gwargwadon ikhlasin ka gwargwadon yadda aikin ka zai ɗauka darajan ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to sai ta ƙarshe ita ce idan mutum ya yi aikin alkhairi amma kuma ya tsarkake niyyar shi ga Allah kuma babu wani abin da ya saba ma wannan to ko da mutane sun yabe shi to ne shi kuma ikhlasin shi na nan a wurin Allah subhanahu wataala to gaban karshe ita ce gaba ta goma sha uku a goma sha biyu ita ce kamar kana iya cewa madaran karatun duk da aka yi ne ga baki daya shine fa'idojin ikhlas fa'idoji wani idan ka duba littafin nabaratun na'im ya kawo waɗannan fa'idojin guda goma sha ɗaya cewa ikhlasi shine asasi da zai sanya Allah ya karba aikace aikacen bawa ko zantuttukansa ikhlasi a shine asasin da zai sanya Allah ya karbi addu'anka ikhlasi shine zai ɗaukaka darajar mutum a duniya da lahira kuma ikhlasi shi zai wato nisanta mutum daga wasu wasi da hauma hauma irin na shaidan ikhlasi yana kubutar da bawa wato ya kubutar da wuyan bawa daga riƙatul ubudiyya ikhlasin ka ga Allah zai sanya baka tsoron kowa sai Allah ba wanda zai bude maka ido ba wanda zai zare maka ido ba wani makamin da zai baka tsoro irin yadda Khalid da Sa'ad suka fuskanci Rostam sarkin yakin kasan Farisa a lokacin nan daular Farisa ita ce daula mafi karfi a duniya da kayan yakinta amma sai ga Khalid bin Walid da su sa'ad bin abin waqas sun tunkari kwamandan yakin kasan farisa ba sa cin abinci da mai yawa ballantana a ce manya-manya suke ba su da makamin da ya wuce takobi da kibiya su ko waɗancan suna da technology tun a wancan zamani amma ga 'yan waɗannan ramammun wanda a gangan jiki ga sanan rigansu bata taka karata kanya ba jikinsu ga sanan a bushe amma sun tunkari waɗannan mafi ƙarfi a duniya a wannan zamani kuma suka yi musu magana cikin ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa daga ƙarshe kuma Allah ya ba su galaba a kansu kan min fi'ace qalilate ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillahi wallahu ma asabiri to ikhlasi shi ke baka lasisin Allah ya baka irin wannan kubuta daga ubudiyya ga wani Allah ikhlasin ka yana ƙarfafa yadda zaka zauna zamantakewa mai kyau da mutane kuma ka ji daɗin zamantakewa wanda ya zama mai ikhlasi za ka ga yana ba mutane hanzari ta ƙofofi da dama yana shiryatar da su yana musu addu'a ta alkhairi saɓanin wanda zai zauna in ya gaba daidai da in ya ga waɗansu matasa suna shaye-shaye sai dai ya zage su ya giban su ya ɓace su shi ko mai ikhlasi ya san wannan fitina ce suka faɗa ni ma Allah na iya jarabta na da ita za ka sai ya rabi a wurin Allah Allah ka tsaye daga irin wannan fitina su ma waɗancan da ka jarace su Allah ka warkar da su Allah ka kubutar da su daga wancan Allah ka shiryatar da su Allah ka yi musu kaza Allah ka yi musu kaza a irin wannan babin ne zaka ga masu da'awa ta farkin Allah suna tausayin kafirai kiyayyar mu da kafirai kiyayya ne mai cakuɗe da tausayi ba kiyayya ne zallanta muna jin haushin kafirai da haka kana ganin arni ya kawo a ci a farkin ta a'a ana ganin arni a kashe shi a'a kiyayya ce mai cike da tausayi yanzu in suka mutu akan haka babu wannan ikhlasin to sun fada cikin ukuba da azaban Allah da yake ba za su taba fita ba kai kuma kana tausaya musu akan wannan wannan ya sani sai ka zauna da su kana jin zafi akan kafircin da suke amma kana musu dariya kana cin abincin su kana musu dariya kana ba su kuɗi kana musu dariya kana ba su tufafi me yasa saboda ikhlasin da ke cikin zuciyanka ta sa kana tausaya ma waɗanda ba su da ikhlasi sai ya kasance kana dariya da su akan kafircin su kana musu dariya domin su karɓi gaskiya su kuɓuce daga wancan azaba ikhlasi shi ke kubutar da bawa daga cikin tsanance tsanance da wahalhalu na duniya kamar yadda muka karanta ikhlasi yana tabbatar ma bawa da natsuwar zuciya ya kuma sanya shi ya rika jin daɗi a cikin rayuwar duniyarsa ba da mai jin daɗi kamar mummuni yan uwana musulmi wanda ya tsarkake aikin shi ga Allah ya tsarkake imaninsa ga Allah babu mutum mai jin daɗin rayuwar duniya kamar sa. Aka kama Ibn Taymiyyah aka kai shi gidan yayi ya ce in kun kai ni gidan yayi na samu dawa da zan keɓe da Allah in ci gaba da ibada. In kun bar shi har da mutane na samu dama da zan yi da'awa a tafarkin Allah idan kun kashe ni na yi shahada da haka babu inda za a bude ne face shi mun yi duk al'amuransa alkhairi ne in yi bacci ya samu lada in ya ci abinci ya samu lada in ya aure ya samu lada in ya kusanci matan shi ya samu lada in ya samu mota ya hau ya samu lada in ya samu gida mai kyau ya samu lada babu kofar dai da mummuni shi ba lada ne a wurin shi ba da salasin bawa da sallama ma dokokin Allah shi ke ba shi irin wannan dama ikhlasin bawa shi ke karfafan bawa ya zama ya iya ɗaukan nauyace-nauyace na shari'a ya kuma iya nisantan munanan ayyuka da fasikanci da saɓon Allah. Ikhlasin bawa ya shi ne wancan na faɗi, sannan a ƙarshe ikhlasin bawa shi ne babban abin da zai ba shi aminci a rayuwar duniya. Ya ba shi aminci yayin mutuwa, ya ba shi aminci a kwanciyar kabari, ya ba shi aminci ranar tashin alkiyama. A ƙarshe ينبغي للمرء أن يجعل الإخلاص هدفه الذي يريده دوما كسن يكون أتكن زوجيا كإخلاص ينزاك تفاقتك أكنت ويستعد لتحقيق ذلك ككما يتتلي لشيري دون كسكن تمنى بحيث يراقب نفسه mutum ya rika bibiyan yana ma kanshi close marking irin abin da 'yan kwallo suke cewa close marking kai makin ɗin zuciyarka kar ka manta da kanka ko kiftawan ido kar ka manta da zuciyarka kai ta bibiyan kanka qablal iqdami ala al-amal a duk lokacin da zaka yi wani aikin alkhairi kai ta kanka kula zumakin kana bibiyan kanka wa yujahiduha kai fafataka ka jajirce gari da gaske musta'inan billahi ka nemi taimakon Allah ala tahqiqil ikhlas domin ka samu ikhlasi li yakuna amaluka maqbulan inda Allah ta'ala domin aikinka ya zama abin karba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله